بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو الأربعاء شابير قوة شوال هجرتنا لدبول الألف إلى أربعين دبير وان ديدا شدا شرين دفود وان ديدا شرين دفود هو Na'am.
Aha, wanda ya dace da 24 ga watan hudu, hijira tana da 2024, eh? Da hudu ne, jiya da uku ko? Aha. To, za mu shiga darasin sira a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqi al-Mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا فصل قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة yace hakika mun zai ke maka Allah ya karrama ka mun kawo maka min zikiril akhlaqi na ambatan ɗabi'u alhamidati abin godiya ɗabi'u abin yabo wal fada'ilil majidati da kuma fifikai masu girma wal kisalil kamali da kuma ɗabi'u na ainihin cika al'adilati masu yawa wa arainaka kuma mun tabbatar maka mun nuna maka sihata ingancin abubuwan da muka kawo maka dinnan lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jallabna kuma mun jawo mun kawo maka min al'asari na ainihin asar hadisai da abubuwan da aka ruwaito ma fihim maqna'un mun kawo maka abin da ainihin akwai wadatuwa ciki wal amru amma kuma fa karka ce wai iya abin anan ya tsaya wal amru ausa'u al'amarin yafi haka yalwa fa majalu hazal babi magudana ko kuma majal na wannan ainihin babin na ainihin ɗabi'u abun godiya ko abun yabo da ainihin fifikai masu girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi haƙi sallallahu alaihi wasallam a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumtaddun abun miƙarwa ne ma'ana yana da yawan da ba zai yiwu a ce wai iya abin da muka faɗan nan shine ba mu dai wanda muka kawo maka din mun kawo maka mun kawo ma ainihin hujjoji da dalilai wanda zai tabbatar da ingancinsu. Yan ƙaɗe duna na fadihi al'adilla'u, gogaye wanda ainihin suka san hanya, gwanaye da suka san hanya ma, yan suna yi yankuwa duna na fadihi ba tare da ainihin kare shi ba, ma'ana gogaye wanda suka yi ainihin wanda suka zama kogi a wannan ainihin harkar ma. suna yi ƙarshe su zo su yanke ba tare da sun ƙare ainihin wannan abubuwa na ainihin ɗabi'u masu kyau abin godiya da kuma ainihin darajoji da fifikai na manzo Allah masu girma ba. Wabaru ilmi kasa'isihi kogi na ilimin keɓance-keɓancen manzo Allah abubuwan da Allah ya keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na darajoji da ɗabi'u wannan kogin zakirun yana macikin kumfa ma'ana kogin yana tada kumfa ka san aka ce ruwan kogi yana kumfa ana ɗiba sai ga kaman karuwa yake la tukaddiruhu la tukaddiruhu dila'u wanda addila'u guganni la tukaddiruhu ba za su gurɓata wannan ruwan ba kaga in ruwa kaɗan ne in aka ce masu guga an zo ana ta ɗiba za ga ruwan ya kwaɓe da ƙasa ko ya abin nan to yawan wannan ruwan ya kai yadda guganni ba za su iya gurɓata shi ba walakinna sai dai cewa mu ataina fihi bil ma'rufi mun zai kefi a cikin shi bil ma'rufi da abin sani mimma daga abin da aksaruhu mafi yawan shi mafi sayi yana cikin ingantacce ma'ana yana cikin ingantattun littafai wal mashhuri yana cikin mashhurai min al musannafati na wallafe wallafe na malaman musulunci sannan waqtasarna fi zalika mun taƙaitu mun gajarta fi zalika cikin wannan ɗin bi kullin da ƙanƙani min kullin daga mai yawa ma'ana abin yana da yawa amma kuma mun taƙaitu da wannan ƙanƙanin da muka kawo wa ghaibin mun ainihin gajarta da ainihin ƙanƙanin ruwa min faibin daga mai kwarara ma'ana wannan kogin kogi ne mai kwarara amma mu abin da muka kaɗin mun wadatu da wannan ɗan ƙanƙanin da muka kawo wa ra'ayina sai muka ga cewa an naktima hadhihi al-fusula mu cike wa'annan fasalan da muka kawo din bi zikiri hadisil hasani da ambaton hadisin nan na sayyidina al-hasan an ibn abi hala wanda ya ruwaito daga kawun shi wanda ya ruwaito daga ainihin ibn abi hala li jam'ihi domin ainihin abin da ya taro ko domin tarowan wannan hadisin sayyidina Anas a sayyidina Hassan wanda ya ruwaito daga Ibn Abi Hala saboda abin da wannan hadisin ya taro li jam'ihi kasiran saboda tarowan shi diyawa min shama'ilihi na ainihin shama'il na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ausabi da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya taro shama'il da sifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idmajihi da kuma haɗiyewan wannan hadisin na jumlatan wani jumla kafiyatan mai wadatarwa min siyarihi daga siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi kadai idan ka rike shi ya haɗiye wani jumla wanda yake mai isarwa na siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fadailihi da fifikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasiluhu kuma za mu sadar da shi bi tambihin latifin da wani faɗakarwa tattausa ala garibihi a bisa baƙin kalmomin shi wa mushkilihi da kuma masu mushkilan shi za mu kakka maka wa'annan gaba ɗaya to ga nan ainihin sanad na wannan hadisin kafin mu kawo hadisin za mu karanta ainihin sanad na wannan hadisin حدثنا القاضي أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة ثمان وخمسمائة حدثنا الإمام قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه cikin abin da na karanta a gare shi kasan hanyar karban hadisi wani lokaci zaka karanta shi yana sauraro wani lokaci shi zai karanta kana sauraro wani lokaci wani daga cikin ku yana karantawa shi yana saurarawa ku kuna ji wani lokaci shi zai muku ijaza da sauransu da haka to shine yake faɗin hanyar da ya bi ya samu wannan hadisin kaga wance yake bi qira'ati alaihi nan ma yake fi ma karatu alaihi cikin abin da na karanta a gare shi dan in ka karanta shi ya saurara bayan ka gama ya tabbatar to kaman shi ne ya karanta ka ji kaga abin da ka karanta ya tabbatar ma da ingancin wannan abin yace fi ma karatu alaihi akbar ko أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جابر الوخشي قالوا توين دوكس كشي حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزائي سكشي أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاسي قال أخبرنا أبو إيسى محمد ابن إيسى ابن ثورة الحافظ قال شيكم يجي حدثنا سفيان بن وكيع قال شيكم يجي حدثنا حقني حدثنا جميد بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي إملاء شيكم إملائي من كتابه لك أين للتافين شي قال شيكم يجي حدثني رجل من بني تميم min waladi ibni abiha min waladi abihala zauji khadija ummul mu'minina kaga dama can baya ce ibni abihala ba shine yace ya ruwaito daga da daga ƴaƴan abihala abihala din nan shine zauji khadija mijin sai da khadija ummul mu'minina uwar mu'minai matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji shi ma ainihin Hassan zaka ji a wani ruwaya yana cewa na ruwaito daga wajen kawuna kaga kawun shi din shine ibni abi hala abi hala shine mijin khadija kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka haifi ainihin dan su hala aka mar alkunya da shi to kuma yana da wani da wanda ainihin aka zo da shi to wannan dan kaga zai zamo kaman ainihin kawu ne tunda dan uwan sayyida khadija ne ainihin zai zamo ainihin dan uwan sayyida fadima ne tunda ita fadima yar khadija ce shi ma wannan ɗan Khadija ne, kaga zai zamo kawun Sayyiduna Hassan kenan. Ummul Muminina radiyallahu anha yukuna Aba Abdullahi ana masa alkunya da Abu Abdullahi an ibni an an ibnin li Abi Hala ya ruwaito daga wani ɗa daga ƴaƴan Abu Hala anil Hassan ya ruwaito daga Sayyidina Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala to Sayyidina Hassan din sai yake cewa sa'altu khali na tambayi kawuna Hindu ibn ah, Hind ibn Abi Hala Hindu dan Abu Hala kar ku manta Abu Hala mijin Sayyida Khadija ne Hindu dan Abu Hala din nan kaga dan dan uh, Hindu dan Abu Hala din nan kaga zai zamo kawun Sayyidina Anas kenan tunda dan uwan Sayyida Fatima ne wanda suke ainihin uwa daya kale yace kala al-qabi Abu Ali rahimahullahu yace wa qara'atu an wa qara'atu ala Sheikh Abi Tahir Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn mene Hudadadan ko al-Karji al-Baqilani قال يشي وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد ابن الحسن ابن خيرون قال سكتي حدثنا أبو علي الحسن ابن أحمد ابن إبراهيم ابن الحسن ابن محمد أغني كو ابني ابن محمد ابن شاذان كو ابن حرب ابن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال يشي أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن يايا ابن الحسن ابن جابر ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف ابن أخي wanda shi wancan ɗin wanda ya roito an san shi da suna ibn akhi ibn akhi dahir ko al-alawi kana yace haddathana isma'il ibn muhammad ibn ishaq ibn jafar ibn muhammad ibn ali ibn الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه شما رويته daga dan uwan shi Musa bin Ja'far an Ja'far bin Muhammad an abihi shi ma sayyidina Ja'far ya ruwaito daga ainihin baban shi Muhammad bin Ali an Ali bin Husaini kala Ali bin Husaini yace kala al-Hasan bin Ali sayyidina Hassan dan Ali ya ce kaga abin salsalan ya zo daga ainihin ahlul baiti kenan wal lafzu li hadha sanadi yace lafazin kuwa yana ga wannan sanad din da muka karanta ba wancan sanad din ba duk da ya ittifaqi wajen ma'ana amma lafazin nan da zamu karanta na wannan sanad din ne lafazin shine yace sa'altu khaliya na tambayi kawu na hindabu ne abi hala hindu dan abi hala an hilyati rasulillah daga ainihin sifa na ado na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi ko wannan kawun nawa wa kana wasafan ya kasance masanin sifa ma'ana mai yawan sifantawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana arju sai ni kuma na kasance in ji sayyidina Anas duk da ba sayyidina Anas jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ai lokacin sun rayu da manzon Allah suna yara shi kuma wannan babba ne ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman shi har ya zamo ana samun sibobi na manzon Allah a wajen shi shine yake wa ana arju an yasifa li min ha shay'an ni ina kaunan ya sifanta mun wani abu daga cikin sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ta'allaqu bihi zan ratayu da shi kala sai yace kana rasulullah sai mu tsaya nan ku alhamdulillah